الرحمن الرحيم حسب سيدنا مسلم بيوصل العدد الزائد عن لم يكن شذا ولا معلل أو الفرد وزاد على ذلك إلا ما هو كتاب مسلم حول شيء في سواه أن تجدوا قبل صلاة رجعها قد أهم به وكم إمام جنحه والنووي رجع في التكرير ذنبا به وسطه الكون تسويه ليس شافع عدد ومن شلل رواية اثنين فصاعدا جلت والوقف عنه حكم لمتع أو سند لأنه الثوب مطلقا الثوب لأنه الثوب مطلقا الثوب لأنه الثوب مطلقا الثوب Hato sahihi, haddin hadisi wanda yake ingantacce, in za a ba da ta'arifin hadisi wanda yake ingantacce sai a ce shi ne hadisi wanda yake ya cika sharuɗa guda biyar. Musnadun da wata Musnadun, wato ya zamo an jingina shi zuwa wanda ya faɗa. Bi wata lihi, sharafi na farko ko ya zamo muttasili ne. Isnadinsa da aka kawo ya samu ittisali. hadisi sahihi shine wanda yake an kawo isnadin sa a isnadin nan ko ba a sami intidali ba shi yasa da aka ce bi waslihi wanda yake munqadi ya fita muqrali ya fita mursali ya fita muallaki ya fita duk wayannan ba ittisali a cikin su duk wayannan nau'o'i ba ittisali a cikin su shi yasa ba za a ce mu ingantattu ba sai in an samu ta wajen da suka zo ya zamo akwai intisal. Na kalin adalin. Sharaɗi na biyu ya zamo da shirowar ko wanda yake adali. Ya zamo hadisin nan ya samu kaiwa ƙarshe ta fuskar karɓowar wanda yake adali. Wanda yake hadisin da yake karɓowar wanda ba adali ba, to wannan ba ingantacce ba ne. kamar wanda ake ganin yana da rauni ko kuma ya zamo ai ba a san shi ba ruwayar wanda yake majhuli tabi'in ya sharadi na uku ya zamo shi adadin nan mai kiyayewa ne ya zamo mai kiyayewa ne wanda kiyaye wannan yadda za a faɗa nan gaba iri da yake akwai kiyayewa ta zuci shine wanda hadisin duk da ya haddace ya kiyaye da ka zai iya kawo shi da ka kiyayewa ta ka kenan ta zuci akwai kuma kiyayewa ta rubutu shine da hadisin da ya ji ya rubuta ya ajiye shi waje amintacce ya tabbata wani ba zai sadu da inda ya ajiye ba balle har ya ɗauko ya shafe wani abu ko ya ƙara wani abu balle har ya ɗauko ya shafe wani abu ko ya ƙare wani ya ƙara wani abu ba kamar yadda za ke samu masu sunan malamai ba amma kuma ba adalci ba ko ba kiyayewa ya zama ba kiyayewa sai su dinga ɗaukar littattafan masu littattafai suna shafi abin da suka ga dama don bai musu ba ko suna ƙara abin da ba su daidai suka ga dama don su a ganin su wai haka ya fi zamowa daidai sai ka ga mahutasar a yanzu an ce ma babu duk da harafi mai mutasar ko bai sa wani babu duk da harafi ba ya sa babu ne ya bar bayanin akan menene ga malamai wanda za a karba wajen su amma za ka kai wani sai sai wa ai gara a ƙara fito da abun fili bayan duk yadda aka yi ƙoƙarin fito da shi fili in ba a koma ga malamai ba ba za a fahimta ba shi kansa wani wajen duk da kamar da yake yake sharhohi aka ce to yasa ya fito da shi fili ba zai iya ba duk ya gama amfani da sharhohin ba zai iya fito da shi fili ba shi yasa haƙƙi yadda masu littattafai suka yi littattafan su abin musu haka. In kana ganin kai ga hanyar da tafi dacewa a yi, to ka zauna ka rubuta, sai ka fito da shi. Tarihin nasin ya fi dacewa, amma dai yau da gobe Allah zai nuna wanne ya fi dacewa. Na ka cin tsarin da kake gani ya dace shi kenan sai Allah ya tabbatar da shi. Fa amman zamado, fa yanzu ku sa'a wa amma ma yanfa'un nasa fa yanzu su filari. yayin kana ganin ai akwai wani gyara to ka zauna kai naka ka zauna kai naka yasa malamai suke faɗa a mahutarsa inda yake faɗan cewa fa mata da min haɗa min na kafin kammalo a wani waɗayin asila ko cewa cikawar fa ai a hakiya ba a matanin ba malam bai izini ba wani ya masa karambani a cikin littafinsa ma gyara wa za ka yi kai shari sai ka gyara a sharrin naka ka ce to kai kana gani a nan da ka za ki ai da ya ce amma ba ka ce za ka ɗau gundarin nassin nasa ka ƙara abin da kake ganin kai ya dace ba ko ka shafe abin da kake ganin kai bai ma ba kaga kamar sawi tafsirin sawi akwai gurare da yawa bugun 'yan zamani da suke shafewa saboda ya kawo maganar da su ba yi musu ba tun da ba yi musu ba ne hakin ta ba sai dai a shafe ba ai sai a shafe ta shi yasa abin da ya musu shi ne daidai sun mai da kansu su ne haƙƙo bayan ko cewa aka yi zarka da annan la'abuwan haƙƙo amma su sun mai da kansu su ne haƙƙo duk bayan da an ta zama ba tasu ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko kai waye ko kai waye in kai fahimta ba daidai ba daidai da tasu ba to kawai kai daidai ba yasa hadisin ya zamo wanda ya ciro shi adali ne sharadi na biyu sannan kuma ya zamo mai kiyayewa ne ko dai kiyayewa ta ta shi ne ya haddace ko ko kiyayewa ta rubutawa shi ne ya rubuta ya tabbatar ya rubuta ya ajiye kuma inda wani ba zai ɗauka ba balle haye masa karan bani to ya zama ko ya karbo daga samarsa ya zama haka abin ya ta tafiya har karshen isnadin kowanne a cikin waɗanda suka zuwa isnadin adali ne mai kuma kiyayewa ya zama kuma sharafi na hudu hadisin nan kai ya zamo ya bauɗe kayu wanda yake adalin mai kiyayewa ya ruwaito hadisi amma ya zamo ya saba da wani adalin wanda yake mai kiyayewa wanda ma har ya shi ko ko shi kaɗai ya ruwaito shi haka wasu adalan biyu ko uku su ga yadda suka ruwaito hadisin to hakan nan yadda za a faɗa nan gaba waye shi wannan sai a ce shazzuwa ce hadisi shazzi ba ingantacce ba ne ta yi yan rayuwa wanda yake adali mai kiyayewar amma kuma ya iya kuskure tunda mutum ne ala kulli halin mutum ne dai duk zama wasu adali ne kiyayewa wannan bai hana a ce an samu kuskure daga gare shi ba wa ma sumiyal insanu illa li nisbihi wa lal qalbu illa annahu yataqallabu to wala mu kada ya zamo kuma akwai illa a cikinsa kada hadisin ya zamo da illa a ciki hadisin duk da yake mu'allali to wannan ba ingantacce ba ne to wannan sharuɗan su ne guda biyar ɗin shi zama wa ba illa a cikin sati ne sharaɗi na biyar.
wani hukum iske hatuwa su aiki a na zahiri.
a galibi za ka gama da mai sun ce wannan hadisi ingantacce ne wannan hadisin rarrauna ne to ka gane irin wannan hukuncin da malamai suke faɗa ga hadisi ba wai suna nufin dole haka abin yake ba. Yan malamai masana sun ce ma hadisin nan ingantacce ne, ma'ana suna kyakkyawan zaton cewa hadisin ingantacce ne. Haka nan in sun ce ma hadisin nan rarrauna ne, ma'ana a zahirinsa sun ga cewa rarraunan ne, amma ta yi a hakika kuma ya zamo annabi ya faɗa. Dan wanda yake ake ganin yana da rauni bai da kiyayewa, to amma wani lokacin ta ke kiyaye. Ta yi zamo ya kiyaye. Su tsarin malaman hadisi idan ya zamo mutum ya ruwaito magana hatsari amma a ciki a guda tamanin aka samu ya faɗa yadda abin yake ke mantuwa ba amma a ashirin ya yi mantuwa sai ce yana da rauni don gashi yana mantuwa mantuwar da suke rangwame a kai bata wuce kamar matsalar a ce ɗaya ko biyu a cikin ɗari ba ya zama turun wannan ne sai su to yana ji da ɗan rauni ɗan kaɗan amma dai bai kai a ce a kyala hadisinsa ba amma misalin ya kai ishirin cikin ɗari sai su ce a ai ne mantuwa ne ne mantuwa ne to amma ta yi wannan hadisin da ya ruwaito aka ce yana da rauni saboda zamowarsu akwai shi a shi wannan mutum din akwai shi a isnadin hadisin yana cikin tamanin din da ya ruwaito su ba mantuwa ya ga zamo ingantacce kenan amma da su malaman hadisi tun da sun ga sunansa a isnadin za su yi hadisin rarrauna ne shi yasa da ake cewa hadisi rarrauna ana nufin a zahiri a zahiri ne yake rarrauna ba wai lalle a hakika din ma rarrauna ba ne yadda can shi iraki yake faɗa wa bisahihi wa ra'isi kasado fi zahirin lalkada'a to lalkada ba wai suna nufin yanke ba ba ba suna nufin dole haka abin yake ba
illa ma hawa kitabul muslim inda yake fa malamai sun yi yanki da cewa wannan ingantacce ne lalle annabi ya faɗa har idan da mutum zai rantsuwa wallahi tallahi wannan in ba annabi zai faɗa ba to matarsa ta saku aka ce sai a yi hukunci da cewa matarsa ba ta saku ba shi ne hadisin da musulun ya ruwaito hadisin da musulun ya ruwaito banda wanda fa aka yi magana a cikinsa da cewa akwai kuskure akwai yan hadisai kamar ɗari da wani abu a musulun wanda aka ce gaskiya ba su cancanci matsayin da shi musulun ya ba su ba ba su kai a ce ingantattu ba ne tun wanda wa'annan sauran duk wani hadisan da musulun ya ruwaito idan da mutum zai rantsuwa wannan hadisi wallahi in ba annabi ne ya faɗa ba matarsa ta sako to sai a ce matarsa ba ta sako ba an tabbata annabi ya faɗa amma in kamar tirmidhi ne hadisin da ya ruwaito wanda ake ganin zahirinsa ingantacce ne amma dai shi ne ya ruwaito shi turmusi to yanzu sun wani ya rantse ai wallahi tallahi wannan hadisi in annabi ba shi ya faɗa ba matarsa ta sako ta ce kai matan nan ta kafa za ta taso dan ba a tabbata cewa annabi ya faɗa ba ana kyakkyawan zaton dai annabi ya faɗa ana kyakkyawan zaton cewa annabi ya faɗa to koko buhari hadisin da buhari ya ruwaito hadisin da buhari ya ruwaito kun banda yan kaɗan da malamai suka ce akwai magana a kai wannan an yi yanke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya sa wanda duk ya rantsa akan wani a cikin cewa wallahi annabi ya faɗa an ba ka matarsa ta kashiya ce sai ya ce amma ta ba za ta saku ba an tabbatar annabi ya faɗa to
zuwa ban taba zu in banda ɗan kaɗan a cikin buhari da musulun ɗin da malamai suka yi magana a kai suka ce ba su cancanci wato a ce sun ruwaito ba
aure salari wato nan gaba za a yi bayani a kan adadin waɗannan hadisan a gaba ɗaya dai in an kaɗa na buhari da musulun ɗin sun kai kamar ɗari biyu da goma sha hudu wanda za a ga kamar da ne ko abu mas'ud al-jinish ne ko abu alil kasani da yani da sun yi magana a kan to fadl salahi na ibn salahi wato abu amr usman da abdurrahman ibn salahi rasaha ya rinjayar da cewa za a yanke da waɗannan cewa lalle annabi ya faɗa da yawa shugabanni da suka karkata ga wannan magana ta ibn salali kamar ya ibn zahir masalisi da abu nasarin da tsirin su ibn kasirin su ibn taimiyya duk sun tafi a kan haka wa yin wacewa wannan abin da suka ruwaito za a yanki da cewa annabi ya faɗa wannan amma shehu muhyiddin ya haya annawawi ya rinja da littafinsa ta karibu a cewa a'a ko wannan din ma ba wai za mu ce mun yanke lalle annabi ya faɗa ba amma abin da yake akwai muna kyakkyawan zaton annabi ya faɗa amma a ce a yanken shi ya fi zamowa katarda shi kansa suyuɗi ya karkata ga wannan magana ta ibn salahi malamai da yawa sun karkata gare ta inda za a gani daga intisaru ulumul hadisi na ibnu kasir
laysa shartan adadu wa laysa shartan adadu shi fa hadisi ingantacce ba wai sharadin ka a ce sai wanda suka ruwaito shi sun kai biyu ko fiye da biyu ba ba kamar yadda hakim ya faɗa ba to wa man sharar ruwa ka tunaini wanda ya tsantsanta ruwayar cewa mutum biyu ya ce hadisi ingantacce sai akalla an samu mutum da ya so ruwaito shi sannan zai zama ingantacce fasahi ya ko fiye da biyu ya yi kuskure shi ne kamar shi ibn hakim yanda wato shuwa ya ke fada wa zaidul hakimi ta addudar ruwa lan yusallani a sirajul buhari ya fada wa zaidul hakimi ta'addudan ruwa lam yusallami da hakim yace wai sharafi ne ya kara cewa sharafi ne a ingantaccen hadisi ya zamo akalla mutum biyu sun ruwaito shi ko fiye da biyu to wannan magana ta sa malamai ba su yarda da ita ba ba za ta ce masa ma ya ce na farko a buhari hujja ne a kansa shine hadisin al'amalu bin niyyat domin hadisin nan ba a san shi ba sai daga ruwa ya hayab ne a wato sa'id ne wato ya hadna sa'id al-ansari ya hadna sa'id al-ansari daga Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi daga Alkamatu daga Sayyidina Umar shi yasa jaridi ne a matsayi hudu وكان يكون مستمرا فتراه ناو حديث انما الاعمال عن قبل ثلاثه رجال يا wannan kawai ya isarrafi a kansa to to alhamdulillah ko ba ne nazmun nuhba ke faɗa wa laysa shartan lissahi fa'alani wa qadru man qala bi tawakkul wa laysa shartan lissahi fa'alani wa qadru man qala bi tawakkul ya a ce hadisi sai ya zamo azizi wato sai wanda suka rawaito shi sun kai biyu haka din ba sanadi ba ne a ingancin hadisi wanda ya faɗi maganar nan ma an ce biyu waye to